na? a miladiya 2010 ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke bin littafin a sheik abdurrahman sa'idi allahu yarhamu muna kan maganar halaye da siffofi na munafikai allah subhanahu wa ta'ala bayan ya ba mu labarin wasu daga cikin halayensu zai buga mana wani misali da zai ƙara fito mana da abin fili mu gane yadda waɗannan mutane suke da kuma abin da ke cikin zukatansu kamar yadda shi alkhaliq subhanahu wa ta'ala ittala alaiha Allah malam Abdulrahman Sa'id yace thumma zakara masalahum sannan Allah madaukaki ya ambaci misalin su alkashifa laha wanda yake yayi wannan halaye nasu da siffofin nasu da abin da suka boye a zuci ghayatul kashfi a matukar yayewa da ban kadewa fa qala sai Allah madaukaki shi masalahu masaluhum kama sani da bista qad a'udhu billahi minash shaitanir rajim
ba mu karanta ulaika ba آها نعم نعم أولئك بعد أشكر بسم الله الرحمن الرحيم نعم
أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين نعم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير
مال عبد الرحمن السائب يتي ثم قال تعالى كاشفا عن حقيقة أهوالهم فإن الله مدعوكي يتي وتوجن بين حقيقة حالا وأن المنافقين Allah ya ce ula'ika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda waɗannan su ne waɗanda suka sayi bata da shiriya wato suka miƙa shiriya suka sake ta ba sa so suka karbi bata fama rabihat tijaratuhum kuma kasuwancin su saye da sayarwar da suka yi bai yi wato riba ba ba su samu riba akai ba wa ma kanu muhtadin kuma su ba shiryayyu bane ba su kasance masu shirya ba malamin yace ulaika ay al munafiqun al mawsufun bi tilka sifat wato su waɗannan munafikai da aka siffanta su da wannan siffofi sune alladina ishtaraw ad-dalalata bil huda ay raghibu fi ad-dalala sun yi kwaɗayin su samu ɓata in an ce raghiba fi mutum yana kwaɗayin abu yana so kenan raghiba an kuma shine mutum baya san abu to su wannan raghibu fi dalala suna kwaɗayin su samu ɓata raghbatan a raghbatal mushtari bisil'ati irin kwaɗayin da mutumin da zai sayi wata haja yake buƙatar ya bada kuɗinsa a bashi ita to haka suke sha'awar a mata ma'ana irin yadda mutum zai je kasuwa ya ce yana son ya bada kuɗi a bashi wani abu da yake sha'awa sha'awar abin nan ne ta fidda shi daga gida irin wannan sha'awar da ta kai matukar har ka fita ka je ka siyo abu to haka suke sha'awar su samu bata da haka zaka fahimci wato misalin da Allah madauki ke ba haka kawai mutum yana zaune ma yana sha'awar abu ba kaga kamar sha'awa ce ta mafarki bai samu ba ko ya samu wannan kuma sha'awa ce irin yadda za ta fidda mutum ya je kasuwa ya siyo to irin ta suke da ita kaga kuma wannan sha'awa ce babba wanda mutum dai hatta kai zai iya fidda kuɗi ya bayar ya karbe ta allaci min ragbatihi fiha wadda irin wannan kwaɗayin nasa wadda take a yabdulu fiha al-asmanan nafisa saboda yawan kwaɗayi da tsananin buƙatar da yake ga wannan abin sayarwa ɗin ta kai zai iya bada wato kuɗi mai daraja wato wani abu mai yawa kuɗi mai yawa tsubugu domin ya samu wannan abin da yake sha'awa wa hada min ahsanil amsilati malam sa'adi yace wannan yana cikin mafi kyawun misali wannan dama ba sai an faɗa ba maganar Allah subhanahu wata'ala duk misalin da ya buga babu wani dan adam da zai iya zuwa da misalin da yafi wannan kyau a fa innahu ja'ala ad-dalalata allati hiya ghayatu sharri Allah madaukaki a wannan misalin za mu ga cewa ya sanya ita shi bata wanda shi batan nan shine matukar sharrin da mutum zai samu to sai sanya shi a matsayin wata sil'a ce wata haja ce da ake ba da kuɗi a samu wa ja'ala al-huda ya sanya shiriya kuma allazi huwa ghayatu salah wanda ita shiriyan nan ita ce matukar abin da mutum zai samu na gyaruwa na zama mutumin kirki to sai ya sa ta bi manzilati thaman ita ce farashin wato farashi wani ciniki ne akai anan abin sayan shine bata farashin da za a dauka a bayar shine mai imani yawwa kamar yadda mutum yana son ya sai wani abu a kasuwa zai ɗauki kuɗi mai tsada daga aljihunsa ya je ya sai wannan abu kamar mu ba da misali da abin da ake yayin sa yanzu sosai irin waya ya ga sabuwa yana son ya canza sai ya je ya dauki abin da ke aljihunsa ko nawa ne da shi ya je ya sa dubu ashirin misali ya je ya sayo a lokacin da yake da talaucin wahalar yayi wani abu na dubu goma ma yana da wahala amma zai samu abin da yake mai tsada wato kuɗi mai yawa kamar dubu ashirin dan ya je ya sayi waya kaga buƙatarsa ta wayan nan ita ta da shi to misalin anan munafikai babu abin da ya kai shiriya zama abu mai tsada a gun dan adam ko ba haka ba ya samu shiriyar da za ta shiryar da shi ya shiga aljanna to su munafikai da suka samu shiriyar shine zuwan alqur'ani da bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maimakon su karba su makalkale wannan shiriyar su kama ta kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita a'a sai suka dauke ta suka tafi kasuwa suka miƙa ta suka karɓo bata suka taho tare da shi mun fahimci misali yawwa to haka abin da suka yi kenan وجعل الهدى الذي هو غاية صلاح بمنزلة الثمن فبذلوا الهدى رغبة عنه بالضلالة sai suka miƙa shiriya saboda ba sa son shiriyar shiriyar ta zo musu amma sai suka miƙa ta saboda rashin so shine ragbatan anhu yawwa saboda ba sa so suka musanya ta da dalala da kuma bata ragbatan fiha ita kuma shi ita kuma shi kuma batan sun karɓe shi ne don kwaɗayin da suke bata ma'ana suna kwaɗayin bata sai suka ba da shiriya don ba sa son shiriya suka karɓi a suka karɓi bata babu mai wannan ko irin wato munafiki fa hadhihi tijaratuhum wannan ita ce kasuwancin da suka yi shine kasuwancin da suka yi fa bi'sa tijara a tir da wannan kasuwanci mummuna wa bi'sa safqa safqatuhum wa bi'sa safaqatu safaqatuhum tirda wannan irin kasuwanci kasuwancin su da ciniki da za a kulla da yarjejeniyarsa ana ce masa safaqa yawa ittifaqi da aka yi yarjejeniya aka ce zaka ban kaza in baka kaza Allah kyauta yace wa idza kana man badala dinaran fi muqabalati dirhamin qasiran idan zamu cewa wanda ya dauki dinare dinari unit ne na kuɗi da ake amfani da shi a ƙasashe da yawa na larabawa to wanda ya ɗauki dinari fi muqabili dirhami a madadin dirhami dirhami kuma shi unit ne shi kuma da ake amfani amma na azurfa da zinari da azurfa wanne ne fi to idan mutum da zai ɗauki zinari ya miƙa ya karɓi azurfa idan a al'adance a hankalce mun kira shi wanda ya hasara bai ci riba ba fa kaifa man bazala jauharatan ina ga wanda ya ɗauki wato kamar shi kansa ita jauhara ɗin abun wuya dunkulele ƙato ba iya maganar kuɗin dinare ɗin ba a'a ainihin zinarin kansa ku bambanta akwai dinare kuɗi ne zinarin kuma yadda muke faɗa da hausa shi kuma shi ainihin zinarin gwal da za a tara kuɗi wuri ɗaya a yi abun wuya da shi ko abun hannu to mutumin da ya ɗauki wannan abun ya miƙa shi wa akaza anha dirhaman ya karɓi dirhami wato kuɗin azurfa kamar misali ya ba da taro a ba shi taro ya ba da abun wuyan matarsa misali kaga wanne ne fa sara shi wannan to haka wanda munafiki da ya ɗauki shiriya ya miƙa ta ya karɓi ɓata to kwatankwacin su kenan domin bata ai shine mafi kaskancin abin da dan adam yake so a ce shi batacce ne shiriya kuma shine mafi tsadar abin da dan adam yake so a ce yana da shi to shi yasa za a baka misalin da abin da yake mafi daraja da kuma abin da yake mafi kankanta ko mafi kaskanci kai shine cewa akaza an hadir haman fa kaifa man badala al-huda fi muqabalati ad-dalala to ina kuma ga wanda ya mika shiriya aka bashi bata wa ikhtara shaqa'a ala sa'adati kuma ya zabi tabewa da hasara akan wato samun sa'ada da cin nasara da kuma wato zama a aljanna wa radiba fi safil al-umuri an a'aliha kuma ya fifita ya so a bashi abin da yake makaskanci akan madaukaki ya ba da madaukaki aka bashi makaskanci safilul umur abin da yake makaskanci na ƙasa fama rabihat tijaratuhu to wannan hakika kasuwancin sa bai yi riba ba bal khasira fiha a'zama khasarati maimakon ma a ce ya ci riba to yayi hasara ne hasara babba mai girma kwarai da gaske Allah madaukaki ko yana cewa qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyamah ala dhalika huwa al-khusran al-mubin kace lalle masu hasara sune waɗanda suka yi hasarar kawunansu wanda ya hasarar imaninsa ai ya yi hasarar rayuwarsa baki ɗaya yawwa to lalle masu hasara ku sune waɗanda suka yi hasarar rayuwarsu ta zama ba ta musu amfani ba zaman duniya bai musu amfani ba wa ahlihim suka yi hasarar kuma iyalinsu ma baki ɗaya yawmal qiyama ranar tashin kiyama ala Allah shi saurara zalika huwa al-khusran al-mubin wannan hasarar ita ce hasara bayyananniya kuru-kuru wa qawluhu fadin sa da yace wa ma kanu muhtadin basu kasance masu shiriya ba tahqiqul lidalali dan ya tabbatar da cewa batattu ne banda haka ai an riga an faɗa a misalin dama cewa sun karbi bata ko sun miƙa shiriya to faɗin da aka yi wa ma kanu muhtadin dama can ba masu shiriya bane dan a tabbatar da cewa ba su sha'awar shiriyan ba su neme ta ba wa annahum lam yahsul lahum min alhidayati shay'un kuma dan ya tabbatar mana da cewa ba su samu komai na shiriya ba فهذه أوصافهم القبيحة وأن سوني سفوفين سموننا ثم ذكر مثله فنألا من أبتياء أنبتي مثال سو الكاشف لها غاية الكشف وأن يا بينا إن وأن سفوف الناس وتمتكر بينا وفقال سألا من أبتياء مثلهم misalin su wato kwatankwacin su abinda za a iya bada misali da su akan halin waɗannan mutane shine ka masalin da zistauka da nara shine kwatankwacin mutumin da ya nemi wuta ya hura wuta wato ya kyasta ashana ya sa wuta dan ya ga haske a gabansa ko ya nemi wani ya kawo masa kamar da malamin yake cewa ai masaluhum almutabiqi lima kanu alai wato misalin su wanda yake dacewa da abin da suke kai wanda ya daidai da siffofinsu yadda suke na hakika ka masalin da zista da nari kwatankwacin misalin wanda ya nemi hura wuta ne ya kunna wuta ai kana fi zulmatin azima yana cikin duhu mai girma wa hajatin ilan nari shadidatin kuma sannan yana da bukata matsananciyar bukata zuwa ga ya sami wato haske ya ga wuta ta haskaka masa inda yake zo ne ko inda yake tafiya yace istauqada nar na wuce nan ko yawa fastauqada ha min ghairi sai ya nemi wani ya kunna masa ita domin duk abin da aka ce istauqada talabu iqadin nar neman a hura ma wuta wasu malamai suna cewa a istauqada nan ba akan babinsa bane ma'ana ya kunna wuta shi da kansa yawa nan kuma yana faɗa mana cewa kamar yadda zahirin ayar take ma'ana ya nemi wani kunna masa wuta amma ma'ana dai yana cikin bukata mai tsanani akan cewa ya sami wato hasken da zai ga hanyar da zai yi tafiya cikinta ko kuma wato zauna a ciki walam takun indahu mu'addatan ita wutar bata zama shiryayya kintsatsiya akwai ta dama already a wurinsa ba shine mu'addatan bal hiya kharijatun anhu amma tana waje inda ba zai iya samun ta ba falamma adaa'atin naru ma haulahu lokacin da yayin da wannan wuta da aka kunna ta haska kewayensa ya ga inda yake wa nazara al-mahall alladhi huwa fihi ya duba inda yake ya gani wa ma fihi min al-makawif da kuma abin da yake ciki na abin tsoro wa aminaha sai kuma ya samu aminci daga wannan abin tsoron ma'ana da aka kunna sai ya ga halin da yake ciki na tsoro sai ya kwanta idan kana cikin damuwa lokacin da yake akwai duhu sai aka haska maka sai ka ga abin da ke kewaye da kai na tsoro din ka fahimci menene ai kana samun natsuwa cewa ashe ma kaza ne kawai ko ba haka ba shine abin da ke nufi wa aminaha bayan ya ga abin tsoron kuma ya nutsu cewa a to ashe ma iyakar abin da zai gani kenan kaga zai samu kwanciyar hankali tun daga wuta ta zo ta gamsar da shi alal akalla in da yana tsammanin maciji kusa da shi to yanzu babu ila kiyashi ne kawai hankalinsa ya nutsu yana cikin nutsuwa abin da ke malam ɗin ke nufi kenan a sannan sai ya ce wantafa a bitilkan nar ya kuma fa'idanta ya amfani da wannan wuta da aka haska wa qarrat biha ainihu a zuciyarsa ta yi fari ya murna ya farin ciki shine qurratul uyun ana nufin farin ciki da murna wa zanna annahu qadirun alaiha har yayi zaton cewa dabararsa ce ta bashi wannan abu in an ce qadirun alaiha mutum zanna annahu qadirun alaiha abin da ake nufi kenan mutum yayi zaton cewa dabararsa ce ta jawo masa shine mai iko akan jawo wannan abun ya kawo kansa haske ya kauda wannan duhu fa bainama huwa kadhalika yana nan akan wannan hali iz zahaba Allahu bi nurihi sai Allah madaukaki ya dauke wannan haske ya tafi da shi fa zahaba anhu nuru sai wannan haske da yake gani ya tafi ya bar shi wa zahaba ma'ahu sururu farin cikin da yake da munna da amincewar da ya shiga na kwanciyar hankali duk sai ya tafi sai tsoro ya dawo kenan wa baqiya fi dhulmati al'azimati wan nar al-muhriqa sai kuma ya wanzu cikin wato wannan duhu mai girma da kuma wato wuta mai konewa idan aka ce ka kunna wuta shi wannan hasken mai balbal flame ko ai shi ne ke haskakawa ko ba haka ba idan ta mutu fa abin da zai bar zai wanzu a wurin shine gaushi da zafin da inda ka taba shi ba abin da zai ma amfani sai ya kona to abin da yake ciki ne haske ya tafi ya bar abin da zai kona shi fa zahaba ma fiha min al-ishraq ita wannan wuta da aka kunna hasken da ke cikinta ishraq shine haske abin da ke cikinta na haske mai haskakawa a ga inda ake tafiya ko a ga inda ake zaune sai ya tafi wa baqiya ma fiha min al-ihraqi domin wuta dama tana da madda abu guda biyu maddatul ishraqi wa maddatul ihraqi karfin da wuta take da shi kenan wato akwai abin abin da zai ba da haske akwai kuma abin da zai ba da kuna ya kona to abin da ya rage abun kunan ne kawai ya rage amma abin da zai haskaka masa ya tafi yawwa sannan sai yake cewa fa baqiya fi zulumatin muta'addida a lokacin nan sai duhun da yake ciki ya yawaita ya zauna a cikin duhu ba guda ɗaya ba gashi malamin sai fassara mana yace zulmatil layli akwai duhun dare wa zulmatis sahabi da duhun gajimare idan aka ce ana gajimare duk yadda rana take kun ga dai hasken rana yadda ba abin da za ku tanta da shi ka duba wata idan wata ya fito yana haske yana haske idan alfijir ya fito mutane za su tafi masallaci cikin farin ciki suna ganin hanya ko ba haka ba daga an ce rana ta fito ko alama baka hangowa inda watan nan yake ko ba ka ta buce hasken shi wannan wata din wannan abin da ya shafi wata kenan to idan aka ce ranan nan tana cikin haskenta sai aka ce ga gajimare ya kake ganin gari akwai lokacin da mai mota har sai ya kunna fitila sannan ya gani kun ga ashe gajimaren shi kansa wanda yake akwai ruwa a ciki shi kansa duhu ne to shine abin da malami ke nufi anan yace bayan duhun dare to akwai kuma duhun gajimare wanda shi kansa ya isa to ina kuma a ce duhun daren ya haɗu da duhun gajimare da daddare ne an yi gajimare ya haɗu ruwa hadiri ya taso wa zulmatil matsar da kuma duhun ruwa da ake shi kansa ruwa akwai nasa duhu yawa domin koda da haske ne ana ruwa akwai abin da ba za ka iya gani ba to an haɗu da duhun dare ga duhun gajimare ga kuma duhun ruwan sama da ake bai kare ba sai sai wa zulmatul hasilatu ba'da nur bayan wannan kuma da kuma duhun da ake samun sa bayan an samu haske kun fahimci wannan abun ka taba experiencing lokacin da kake cikin haske sai aka ɗauke wuta bambancin wannan duhun da kake ciki da kuma duhun da ake kake cikinsa tintini dama babu hasken wanne ne bi dama dama wanda aka ce duhun ne dama ba haske ko ba haka ba ya fi dama dama amma in kana cikin haske sai hasken ya tafi sai kake cikin duhu to wannan duhun mummuna ne munin yayi yawa to haka duhun da munafikai suke ciki sai aka kwatanta shi da guda hudu din nan na farko duhun dare ko da duhun gajimarai lokacin hadari ga kuma duhun ruwan sama ga kuma duhun da ake ciki bayan haske ya tafi duhu guda hudu zulumatun ba'dha fawqa ba'd ko kamar da Allah madauke ya faɗa a suratul nur to wannan shine sai ya ce fa kaifa yakunu halu hadha al-mawsuf wanda ya shiga wannan hali ba mu labari yaya halin su zai zama ko wanda ke cikin irin wannan ɗimuwar me aka kwata me ake nufi ne da wancan duhun bayan haske imani ba hasken imani ya zo musu ba sun zo sun ji qur'ani abun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun shiga masallaci an yi sallah da su abinda ake samu na natsuwa sun rasa shi saboda abin da ke cikin zuciyarsu ba na gaske bane amma dai sun shiga halin da aka dora musu hujja da shi a shekenan hasken imani sun gan shi kamar a yi musu irin dangoliliya sai kuma a janye sai a ɗauke shi sai ya zama cewa babu waccan fa'ida da suke tsammanin za su same ta to haka wanda yake ya shiga cikin halin munafinci yake sai ce fa kadhalika haula al munafiqun haka nan waɗannan munafikai suke istawqadu naral imani min al mu'minin sun nemo a haskaka musu da hasken imani daga mu'minai mu'minai su zo su ba su haske su ilmantar da su su koya musu tauhidi su koya musu sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ga wannan abu in ga hujja ta hau kansu suke tafa da wannan hasken yawwa walam haka ne ko walam takun sifatan lahum amma ba siffa ce tasu ba ma'ana hasken da yake tare da su ba haske ne nasu da suka same shi bisa cancanta ba a'a daga muminai kasancewar suna tare da muminai suka samu wannan haske din abinda malam yake fassarawa kenan fantafa'u biha sai suka amfani da wannan hasken wa huqinat bidhalika dima'uhu wannan hasken imanin ya jawo aka tsare jininsu ba a zub da jininsu an kashe ba shi yasa ba a yaƙe su yadda aka yaƙi kafirai ba ko domin da a ce suna tare da kafirai ba su bayyana cewa suna tare da muminai ba da an yaƙe su lokacin yaƙin badar da uhud da sauransu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaƙi da kafirai da da su za a yaƙa sai ce ko ku fito ku imani ko kuma mu haɗa ku da uwanku haka ne me yasa aka kyale su saboda sun bincini hasken imani a gun muminai sun zauna da su kamar suna tare da su ina jin kun gane misali yawwa wa salimat amwaluhum kuma dukiyoyinsu suka kubuta wa hasala lahum naw'un min al-amn fi dunya kuma suka samu dan wani aminci wani nau'i na aminci a duniya fa bainama hum ala zalika suna kan wannan hali id hajama alaihim al-maut sai mutuwa ta zo kwarab sai ta kama aka dauke rayukansu baki daya fasuliba al-intifa'u bi dhalika an-nur fasalabahum fasalabahum ai almautu sai mutuwa ta zo sai ta kwace musu amfanuwa da wannan a haske din wa hasala lahum kullu hammin wa ghammin wa azabin sai suka sami duk wani wata irin damuwa da bakin ciki da kuma azaba wa hasala lahum zulmatul qabri sai suka samu duhun kabari wa zulmatul kufri da duhun kafirci wa zulmatul nifaqi da duhun munafinci uku kenan ko wa zulmatul ma'asi da kuma wato duhun saba wa Allah subhanahu wa ta'ala ala ikhtilafi anwa'iha kowanne sun same shi ne gwargwadon irin hawansa me malami ke nufi anan ala ikhtilafi anwa'iha ai kowanne kun ga duhun a farko na duhun kabari ba irin duhun kafirci ba ko ba haka ba domin shi ma natija ne na kafirci ko ba haka ba domin in duhun kafirci mutum yana dan ganin wani haske na hujja to in an riga an je kabari ba zancen hujja kuma da za ta haskaka masa wani abu kawai yanzu sai magana sakamako don haka duhun kabari sannan duhun kafirci kowanne hawa hawa ne sannan kuma sai duhun munafinci sannan kuma sai duhun saban Allah subhanahu ta'ala kowanne sun samu rabon su a ciki Allah tsare mu daga kowanne ɗaya daga irin waɗannan dufan wa ba'da zalika zulmatun nari sannan kuma sai duhun wutar jahannama Allah ya shi mu wa bi'sal qarar da ita a matsayin makoma فلهذا قال تعالى don haka ne Allah madaukaki yace anhum dangane da su summu ai an sama'il khair ma'ana su kurane ne summu jam'in asammu ne guda ɗaya ana cewa asammu rajulun asam mutum kurma idan aka tara su guri ɗaya kurame da ba sa ji sai a ce summu yawwa ba sifa ba ce nan sifa ce da take ba da labarin jam'in mun gane yawwa sannan kuma bukmun su bebaye ne jam'in abkamu idan mutum ɗaya ne wanda baya iya magana bebe kenan ko sai a ce abkam guda ɗaya jam'in su suka taru wuri ɗaya sai a ce bukmun sai a ce ha'ula'i bukmun ba buka ma'u za ka ce ba yawwa ai anin nutqi bihi wato sun kasa furuci da gaskiya ba za su ji alheri ba kai kuma sannan ba za su bakin su baya iya faɗin alheri umyun shi ma kuma wannan jam'i ne na ne na a'ama kaga dukkan su akan wazani daya yawa asammu abkamu a'ma jam'in su summun bukmun umyun saboda jama'a ne da yawa umyun an ru'yatil haqqi makafi ne su daga ganin gaskiya ba sa iya ganin gaskiya fahum don haka tun da wannan ce siffarsu to la yarji'una ba dama su dawo ko za su iya dawo duk mai wannan siffar in dai bayani ne za a gaya masa gaskiya sai ya bar batin da yake kai ya dawo kan gaskiya saboda ko dai a ya saurari gaskiyar nan ya ji ta ya fahimta ko kuma saboda zai iya faɗarta in an ce ya faɗa ko kuma saboda ya ganta an nuna masa ita to waɗannan an ɗauke musu duk wannan sufofin kaga hanyoyin da alheri zai shiga kunnen su kunnen ya kai saƙon zuwa ƙwaƙwalwa a yi aiki har a juya shi in an so faɗa a faɗa sannan kuma in an nuna musu an ce ku kallo nan kun gani su juyo ba za su iya gani ba to kaga ba dama alheri ya isa zuwa mutum mun fahimci wannan summun bukmun umyun فهم لا يرجعون da haka ba za su dawo ba li'annahum taraku al-haqqa ba'da an arafuhu domin sun bar gaskiya ne bayan sun santa fala yarji'una ilayhi da haka ba za su dawo zuwa ga gaskiya ba bi khilafi man taraka al-haqqa an jahlin wa dalal sabanin wanda ya bar gaskiya saboda jahilci da bata wani ne ya batar da shi ko kuma rashin karatu ne yasa aka dilmiyar da shi duk lokacin da mutum wannan ce siffarsa to idan Allah maɗaukaki ya taimake shi aka yi masa bayani to bayanin nan zai shiga kunnensa zai shiga kwakwalwarsa a ce ya faɗa zai iya faɗa kuma sannan a nuna masa zai gani don haka zai gane akwai sa ran cewa zai dawo kan hanya an fahimci wannan amma wanda yake ya san gaskiyar ya karanta cewa abu kaza shine daidai abu kaza ba daidai bane sannan yin istimrari akan wannan batan nasa to za ka ga cewa ba zai dawo ba Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyashe mu ina ji na taba ba mu labarin yana da kyau ɗalibai ilimi su samu wani littafi na Sheikh Abdulrahman bin Yahya al-Muallimi al-Qa'id ila tasfih al-aqaid ko ko wanda ba mana shi ba al-Qa'id ila tasfih al-aqaid jagora zuwa ga gyaran aqida ya rubuta shi risala ce karama tana cikin littafin sa at-tankil littafin da ya rubuta dan raddi akan wani wani babban malami daga cikin malamin bid'a ana ce masa al-Kautsari shi malam abdurrahman bin yahya al-muallimi babban malami ne kwarai da gaske wannan karni din ya rasu Allah gafarta masa da imani to a cikin wannan littafi nasa alqaid ila tasfih alqaid ya kawo wasu abubuwa masu fa'ida ya sa musu suna mawane mawane qabulil haqqi abubuwan da suke hana mutum ya karbi gaskiya daga wani ya faɗi abubuwa kamar goma sha biyu daga sai abubuwan da nake iya tunawa shi yana yana faɗa da na da karanta littafin yana faɗar cewa za ka sami wani mutum an bayyana masa gaskiya ya ga gaskiya ce amma idan ya karɓe ta sai ya kawo sai shaidan ya raya masa wasu abubuwa a zuciya sai ce ni fa yanzu in na karɓi wannan gaskiyar daga wannan mutumin da ya gaya mu to yalzamu kenan ma'ana ya zama tilas kenan ashe ya fi ni ilimi kun fahimci wannan to idan ya tuno wannan sai ce kai gaskiya ni ba zan karɓi wannan gaskiyar ba domin in na karɓa mutane za su fahimci cewa ya fi da ilimi dan jiya da nake faɗar abu kaza abu kaza da kyau sai gashi ya zo yin wa'azi kuma in fito gaban mutane in ce na yadda da abin da wani faɗa ashe kenan kullum shi za a kalla ba ni ba a ce ya fi ni kun fahimci wannan to wannan yace ɗaya ce daga cikin abubuwan da sukan hana musamman waɗanda suka karanta malamai wanda suka karkace idan sun karanta gaskiya amma suka kibinta to lokacin da wani zai zo ya musu bayani sai su kika abu na biyu yace ko kuma shedan ya zo ya ce masa yanzam wannan mutumin da ya zo ya gaya min wannan maganar in na bi shi to kenan za a ce yaro karami ya fi ni idan ya fi shi kenan shekaru ko saboda kar a ce yaro karami din nan ya fi shi to shikenan ba zai dawo kan gaskiya ba sai ce ha da za a yanzu duk shekarun da muka yi muna karatu sai wannan yaron karami shi zai zo shi yadda mu a ce wai gaskiyar ma sai shi a hannunsa kawai zamu fahimta to gaskiya ni ba zan iya ba wannan abun ko sai ya hana shi sai zama a cikin kata haka nan akwai wanda shi kuma abin da zai hana shi shine sai ce kaga fa idan na bi abin da wannan mutumin ya faɗa to yanzu kenan ya zama ashe dai kenan wannan mutumin ya fi malamai na ilimi ko sai ya tuno yanzu duk malam wane da suke garin nan da malam wane da malam wane da malaminsa da ya zo daga gari kaza da wanda suka zauna har ya koyi kaza a gunsa duk ba su gano wannan gaskiyar ba sai wane zai zo ya faɗa to idan muka bi shi fa alama ce ta cewa duk malaman nan namu da suka koya mana wannan hanya to duk ya fi su ilimi to sai a ce kai gaskiya fa ba za a yarda da wannan to duk waɗannan suna ko kuma a ce ya za a yi ɗan gari kaza ko ɗan wuri kaza shine zai zo ya gaya mana gaskiya a ce mu duk a garin mu ba wanda zai gaya mana to duk wannan sai ya sa shi ma duk su fasa su kibin gaskiya da waɗannan abubuwa irin waɗannan ya faɗi wajen goma sha biyu wanda sukan hana mutum ko hassada haka da kuma ya za a yi a zo idan muka zama mu ɗaya ko kuma a ce wani ai abokin mu ne tare kuma muka taso da shi kaga ya nuna kenan ai ya fi mu kuma idan aka zo kallon ko fifita wani a cikin mu kaga kenan shi za a fifita saboda shi ne ya nuna ko kuma abunsa aka ji wannan gaskiya din waɗannan dai ku kun san su akwai iri iri da yawa ko ba ka ba kila ma akwai abin da za ku iya karawa akan haka a takaice dai idan mutum ya san gaskiya ya kibinta to haka sakamakon sa yake komawa Allah madauki yana ƙara dilmiyar da shi saboda shaitan zai zo ya taraya masa cewa karka yadda domin zaka koma yaro karami zaka koma jahili mutane irin girman da suke baka yanzu za su zama ba za su baka ba yawa saboda ga ya bayyana cewa ba akan shirya kake ba kuma ka gasa abin da ya kamata mutum ya zama a cikinsa shine sai zama yana tunanin babban abin da zai tuno shine haɗuwarsa da ubangiji da zai tambaye shi ko ba zai kalli cewa wannan yaro bane ko wannan malami ne daga wani wuri ko kuma a da a ƙasansa yake ko makamancin wannan sai kalli me aka faɗa maganar Allah ce maganar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama kuma ya san zai haɗu da Allah Allah zai tambaye shi me yasa bai yi amfani da wannan abin da ya ji ba domin hujja ce a kansa da zai ji tsoron Allah wannan ya kamata ya tuno ba zancen sababin wannan na duniya da yake ganin zai rasa wani abin alheri ta hanyar sa Allah ya shi mu amma zaka ga cewa duk mutumin da ya shiga wata hanya ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba ko kuma ya zama cikin munafikai ko kuma ya shiga kafirci ko wani iri kuma ya zama cewa dalilin kafircinsa shine bata da aka batar da shi ko kuma jahilci da rashin karatu za a ga cewa in aka bayyana masa gaskiya to cikin sauki insha Allah sai dawo sai ga cewa misali wanda ya shiga wata hanya idan misali san annabi Isa alaihi salatu wassalam da yake yi da yawa shi ya kai shi aka sa shi kiristanci sai shiga kiristanci saboda jahilci aka nuna masa wannan shine addinin annabi isa addinin annabi isa akwai tausayi akwai kaza shi bai san musulunci ba bai san akwai musulunci da addinin muhammad shi da addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fi kowanne addini tausayi ba dan akwai wanda ake shigar da su kiristanci saboda cewa ai kun ga addinin wannan na tausayi ne ko shi ko addinin musulunci sai a ce addini ne dama da aka yada shi da takobi dama aka suke cewa ai da takobi aka yaɗa shi
to wannan wa- yaudara ce da maƙiya addinin musulunci suke yi saboda su kau da tunanin waɗanda ba musulmi ba sai su shiga musulunci hakanan wan- ka- idan wannan mutumi wata rana ya zo ya ya aka nuna masa irin tausayin da ke cikin musulunci da rahamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma yadda ya ja mutane ba hanyar takobi kawai bane hanya ce ta imani da bayani takobin yana nan shi ma amma gunsa daban yawwa amma in ya fahimci wannan gaskiya za ga insha Allah sai ya dawo haka ne hakanan wanda a ya ɓace saboda ko aka ce masa wannan ita ce hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam san manzan Allah anan yake to idan ya bi wannan hanyar sai wata ran yana karantawa yana karantawa aka bayyana masa cewa ainihin hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ganta akwai kaza din da kake nema a ciki akwai kusantar Allah akwai kaskantar da zuciya akwai kuma zikirin Allah subhanahu wa ta'ala idan da tunani yake hanyar masu bin hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zikiri ba hailala ba kaza sai ya shiga hanyar da yake tunanin ita ce za ta kai shi hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai zikiri akwai kaza to ran da ya bayyana ya gare shi aka karanta masa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai duk waɗannan abubuwan kuma ma wanda suka fi tsarki domin an samu su ne daga annabin Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ga cewa ya bar wancan ya dawo mun dai fahimci misalin da ake nufi haka wanda zai bi wata hanya za a ce ai wannan ya shiga wannan hanya ne saboda ita ce hanyar ahli baitin nabi sallallahu alaihi wasallam ita ma lokacin da ya gano cewa ashe ahli baiti a mabiya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba makiyan ahli baiti bane in ya gane wannan zai dawo ko ba zai dawo ba domin wancan abin ne da ma ya kai shi babu son zuciya a ciki to amma idan akwai son zuciya duk yadda abu ya bayyana sai ka ga cewa ba za a karba ba yanzu misali ka kwatanta daga cikin Yahudawa da Kirista su suka fi saurin musulunta. Hmm? Kirista, saboda mafi yawan abin da ke cikin addinin su akwai jahilci ya fi yawa. Akwai abin da ba su fahimta ba, hatta littafin da aka saukar banda cewa magabatan su can sun jirkita shi sun cancanza. Amma za ka ga ba Yahudi kafin ba Yahudi ya musulunta guda ɗaya an samu dubbai daga Kirista sun koma addinin musulunci. Haka ne ko ba haka ba? tare da cewa cikin musulmi a cikin yahuda ma ana samu a musulunta ina jin ta bamu labari shekarar 2006 dubu biyu da shida kenan ko daga watan daya watan januwari zuwa watan june an sami mutum 46 mata kawai a cikin isra'ila sun musulunta a cikin wata shida mutum 46 a ƙasa guda ɗaya ko kaga wannan shi kansa wani abin alheri duk da cewa ba ma jin sa ba cikin abin da za a ba mu a labaran duniya ko akwai wata gida wata tashar wata tashar da za ta iya faɗin wannan labarin da wahala domin idan aka faɗi wannan ai talla ne cewa ana barin wancan addinin ana kowa musulunci to haka ya ake yakar musulunci Allah sauki mu koma kan wancan yana cewa bi khilafi man taraka al-haqqa an jahlin wa dalal sabanin wanda ya bar gaskiya saboda wato jahilci da fata fa innahu la ya'qilu to bai cika fahimta ba wa huwa aqrabu ruju'an minhu duk da baya fahimta to amma shi ne ya fi kusanci da a ce ya dawo kan hanya fiye da waɗancan wanda suka bata bayan sun san gaskiya kaga munafiki ba za ka ce bai san gaskiya ba ko tunda ya zo ya zauna an yi karatu da shi an yi menene ya ji maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an karanta alqur'ani shi kuwa wanda yake nesa can da jahilci manyansa ne ko na kabila suka ce ya za ka bi wannan annabi ba fa annabin gaskiya bane annabin ƙarya ne da gangan yake ku kar ku saurare shi kaga wanda aka gaya masa wannan sai ya girmama manyansa yace wannan mutumin fa ya zo muku da abin da ya saba ma abin da iyayenku da kakanninku suke kai saboda wannan kawai sai ka bar shi ka ki sauraron sa kaga lokacin da zaka zo inda kai mai san alheri ne a zuciyarka lokacin da zaka zo ka ji alheran da yake faɗa da hujjoji da dalilai sai ka ga cikin sauki mutum ya kama wannan misalin da ina fahimtar kun fahimce su yadda ya kamata yau a sannan sun makala ta'ala sannan Allah maɗauki ya ce au ka sayyibin wani misalin kuma shine ko kuma ka sayyibin kamar ruwan sama minas sama'i daga sama ya'ani ai masaluhum ka sayyibin misalin su kamar ruwan sama ne ai ka sahibi saibin minas sama'i saibin shine kwarara sayyibin shine abin da yake yana kwarara yawa sahibi sayyidin min samai abin da yake kwarara daga sama wa huwa al-matar shine ruwan sama alladhi yasuhu wanda yake kwarara yake zubowa ai yanzilu bi kasratin yana zubowa da yawa mu ma ai da Hausa muna da wannan ko yawa in an ce zubowa kaga zubowa abu ne ordinary zubowa ba ta da wata bambanci da- da ƙarfi ko ba ƙarfi babu amma duk abin da aka ce maka yana kwarara to ka fahimci cewa zubowar da ƙarfi ke zubowa yawa don haka haka yake a larabci yawa abin da yake yana zubowa daban in aka ce maka sayyibin to dama ba aka ce abin da ke zubowa kaɗan kaɗan ba yawa Ah, sannan Allah maɗauki ce fihi shi wannan ruwan sama ɗin zulumatu fihi zulumatun akwai dufai ba duhu ɗaya ba ma akwai duhu a cikinsa ne yawa zulmatul laili wa zulmatul sahabi wa zulmatul matsar akwai duhun dare da duhun gajimare da kuma duhun ruwan sama shi kansa wa ra'dun ga tsawa la ilaha illallah wa huwa as-sautu alladhi yusma'u min as-sahabi shine sautin nan da ake ji daga gajimare lokacin da ake ruwa kowa dai ya san tsawa ba- ba sai an fassara masa ba Ah, wa barqun sannan kuma ga walqiya wa huwa ad-daw'u al-lami'u al-mushahadu ma'a sahabi shine hasken nan wato mai walƙiya wanda ake ganin sa tare da gajimare lokacin da ake ruwan sama mun fahimci waɗannan abubuwan guda uku ga ruwan sama ga duhu bayan duhu ga kuma tsawa bayan tsawar ga walƙiya aiko akwai tashin hankali duk inda za ka fata ka kafar ka baka gani ga kuma ruwan kun ga wani iri ne ba fa yayyafa ake ba cewa aka yi sanyi ne kila ma kuma a jeji kake ba a cikin gidanka ba in a cikin gidanka ne da ma ai a- akwai dan aminci a jeji ne kana tafiya ba inda za ka fake baka san inda kake takawa ba kila kogon kura ne a gabanka baka sani ba kila zaki ne ga dela sanan kila ka taka baka sani ba saboda tsabar duhu to ga ruwan yana kwarara ga kuma walƙiya ana yi to bari mu ji irin misalin da Allah madauke ba su dangane da waɗannan abubuwa ne yace kullama adaa'at adaa lahu duk lokacin da wannan malam yace albarqu fi tilka dhulumat lokacin da walƙiyan nan ta haska musu hanya mashaufihi shikenan sai su taka sai su rika bi mun fahimci wannan yau ma'ana tunda a lokacin da aka ce a dare ne ba fitila ana ruwa ga walƙiya ga ruwan sa- ga ga ga, ga tsawa kaga ba abin da zai haska maka gabanka idan ba mai wannan walƙiyar ba kila mutum tsayawa zai kyam bai san inda zai taka ba yana jiran ai walƙiya daga an yi walƙiya da tsawon nan to sai ga inda zai taka shine sai ya motsa a wannan lokacin da zai wannan motsa din yace mashaufi sai su motsa su tafiya wa idza azlama alaihim qamu idan kuma wannan walƙiyar ta katse sai duhu ya dawo ko qamu sai su tsaya wuri daya ma'ana in haske ya zo su matsa in duhun ya dawo sai su tsaya inda suke ai waqafu fa hakaza halul munafiqin wannan ita ce ko shine halin da kuma siffar munafikai da'iman haka suke ga yadda zamu fahimci misali sai ya ce idza sami'u alqur'ana wa awamirahu wa nawahiyahu wa wa'dahu wa wa'ida idan suka ji alqur'ani suka ji umarnin da Allah ya a cikin alqur'ani suka ji hanin da Allah ya cewa kar ai kaza suka ji alƙawarin da Allah ya in an yi da'a gare shi zai ba da sakamako shiga aljanna da kaza da kaza wa wa'idahu kuma suka ji narkon azabar da Allah ya alƙawari zai wa wanda ya saba masa to ja'alu asabi'ahum fi adanihim sai su sanya wato yatsunsu a cikin kunnuwansu saboda zaton cewa kunne ta shi ake ji ka san jiya da ka toshe kunnenka ba lalle a ce a yi magana baka ji ba ko ba haka ba wasu dan rashin dan toshewar basira ma sai su dawai ko auduga ko na sai a miƙe cikin idan kuma duk da haka akwai abin da zai iso ka ji shi yawa dan a tabbatar maka shi ji ba iya kunne bane kunne hanya ce da ake jawo sautin ya shiga iya amfani ya kai ga kwakwalwa ya juya shi kuma ya zama ilimi kuma sannan a fassara shi ya zama wani abu daban a idan suka sa wani yace wa a'rabu an amrihi wa nahyihi wa wa'dihi wa wa'idihi suka to suka sa yatsunsu a cikin kunnuwansu shikenan sai su kau da kai shine a'rabu su bijire daga umarnin Allah da hannunsa ba za su hannu daga abin da ya faɗa ba sannan ba za su kwaɗaitu cikin abin da ya alkawari za a samu a lahira ba kuma sannan ba za su tsoratu daga abin da Allah maɗaukaki ya faɗa na azabar da za a samu ba Farwai- fa yurawwi'uhum wa'iduhu sai ya zama cewa narkon azaban nan na Allah maɗaukaki da ya faɗa cikin alkur'ani ya tsorata su shine yurawwi'uhum wa tuz'ijuhum wu'uduhu kuma abubuwan da ya alkawari su wato su su su su sa su cikin kunya shine tuz'ijuhum su tayar musu hankali su sa su cikin damuwa shine mutum ya shiga iz'aji ya samu damuwa fahum yu'riduna anha sun su suna bijire waɗannan ayoyin ne ghayata ma yumkinuhum matukar iyawarsu su sa hannu su toshe kunne dan kar su ji bayan wannan kuma in sun ji din ma tilas ya matsa sun ji to shi kenan sai su kauda kai ba za su bi umarni ba ba za su hannu daga hani ba kuma duk abin da ake kwadaitarwa ba za su bi ba tsoratarwa ba za su tsorata ba kaga ai magana tashin hankali ta tabbata akan waɗannan mutane a ويكرهونه كراهة صاحب الصيب الذي يسمع الرعد suna ƙin su ji ƙur'ani irin ƙin mutumin da yake tafiya a cikin dare ana ruwa cikin duhu babu fitila kuma a tsawa yana son a tsawan nan baya so sai hankalinsa ya tashi sai ya razana ina zai sa kansa ga tsawa wani ma sai ya ɗauka tsawan nan za ta faɗo kansa ne kasan wasu suna cewa idan aka yi tsawa wai za a je wani wuri tsawar inda ta fada sai an an je ana buɗa za a ga wani gatari ko ya fara bishiya kaza da kaza da kaza to irin wannan tatsuniyoyi ai kaga mai irin wannan tsoron zai zama dole yana da shi to dama ba mutumin da yake firgita irin wanda bai imani yadda ya kamata imani da Allah ba don haka duk abin da ya sani na irin wannan tatsuniyoyin da kurafofi sai su zo masa to ga tsawar sai kuma tsoro ya karu to haka misalin sai yake dangane da alkur'ani in suka ji alkur'ani sai su ji kamar tsawa ake musu ba sa so su ji ba sa so su ji alkur'ani shi yasa suke sa hannun su su dode kunnan su kamar yadda in wannan in an yi tsawa hankalinsa zai tashi sai sa hannu sai toshe dan kare ji tsawon nan ka san wani lokaci mutum yakan fahimci ga tsawa za ta zo musamman galibi tsawa ta kan biyo walƙiya ko da za ka ga cewa daga mutum ya ga walƙiya sai ga cewa ya haka ya toshe kunnensa domin kada tsawonan ta razana shi to haka munafiki in ana karanta alqur'ani baya sha'awa ya ji hankalinsa sai ya tashi yadda mai tsawa mai tsoron tsawa yake tsoron tsawa ta same shi da wani abu haka munafiki yake tsoron ayoyin qur'ani su shiga jikinsa ko yumkinu lahu salama a wata nuskar ina jin cikin ruku ya ce rubbama hasalat lahu as-salama kuma wannan shi fi dacewa fa hadha wannan da aka ambata rubbama hasalat lahu as-salama kila ma ya iya samun wato kwanciyar hankali da nutsuwa wa amma al-munafiquna waye zai iya samun kwanciyar hankali da nutsuwa muna fahimtar misalin da yake baro muna bi a littafi kuma ina bayani kuna fahimtar abu ba an ba mu misalin mutum biyu ba daya wanda yake cikin ruwa ga tsawa ga duhu wannan kuma munafiki ko ba haka ba shine malamin yake cewa la'alla wancan wanda tsawar take razanarwa zai iya samun salama da kwanciyar hankali banda munafiki shi munafiki ba zai samu kwanciyar hankali ba yawwa sai ce wa ammal munafiquna amma su munafikai fa anna lahumus salama ta ina za su samu wato kubuta daga azaba kubuta daga fitina kubuta kuma daga tashin hankali wa huwa ta'ala muhitun bihim qudratan wa ilman kun gane bambancin wancan da wannan shi wanda tsawar kawai yake tsoro ai idan tsawar ta kauce zai ci gaba da tafiya ko kuma zai isa kila zuwa wani wurin da aka ɗauke ruwa shikenan kuma kila ya shiga inda akwai fitila amma munafiki wanda yake gudun qur'ani gudun me yake yana so ya tsere wa Allah ne to Allah din muhitun bi a kewaye yake da shi ko akwai inda mutum zai gudu daga Allah a ce ya fita daga ikon Allah shi yasa ma yace qudratan Allah madaukaki a zagaye yake da shi a nan ne ko ina wuri yawa qudratan wa ilman da da ikon Allah madaukaki da ilimin sa ba yadda za a yi wani dan adam ya kufce masa duk inda ka je ya san inda kake kuma duk yadda ka ɓoye kanka duk irin lungun da ka shiga shi ne iko ne za ku ya fito da kai ko ba ka bane a fala ya futu da hu wala yu'jizu da hu don haka ba za su kubce masa ba kuma ba za su gagare shi ba bal yahfazu alaihim a'malahum ba ma wai su din kansu ba ayyukan ma da suka aikata Allah madaukaki a kiyaye suke a wurin a wurinsa ya kiyaye su an kiyaye su an aje mala'iku sun rubuta su wa yujazihim alaiha atammal jaza'i kuma zai ba su sakamakon su mafi cikar sakamako akwai wanda zai iya tsirewa Allah madaukaki don haka ashe munafiki ba shi da amfani abin da yake yi ba shi da amfani wanda ma yanzu ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala walamma kanu mubtalina bis samami wal bakmi wal ama alma'anawi yayin da suka zama Allah ya jarrabe su da waɗannan abubuwa guda biyu da kurumta da bebantaka da kuma makanta waɗannan abubuwa guda uku alma'anawi na ma'ana tunda nan na ma'ana ne ko ana zancen su ba wai saboda hakikatan in an yi magana kunnen su baya ji bane ko shi yasa aka kira su summun ba kuma saboda hakikatan idan a ana so su yi magana ba sa iya furushi bane ba kuma saboda hakikatan ba sa iya ganin inda suke tafiya ko abin da suke so su gani bane ko amma ma'anawi ne mai ma'anawi abin da yake na ma'anar ake nufi shi yasa kwatance ne aka yi da dan ana so a yi kwatance da halin wanda ya shiga cikin harkar ruwan sama da da abin da ya shafi wannan da duhu da kuma tsawa da walƙiya to kamar haka suke su dangane da abin da ya shafi Qur'ani in an karanta Qur'anin ai suna ji ko ji na kunne amma ba ji na ji ba yauwa jin da zai karba abu ya karba alheri hakanan kuma suna magana wani lokacin in sun so za su yi magana su faɗi sharri amma alheri ne ba sa faɗa kun ga ashe kenan ba bebaye ne a na magana ko ta iri ba bebaye ne na magana da alheri ba za su faɗi la ilaha illallah yadda ya kamata kuma su faɗi sauran maganganun alheri ba hakanan kuma ba sa gani ganin alheri ganin alqur'ani su bi masu bin alkur'ani su bi hanyar da aka nuna musu su bi in an ka ce ga hanya su zo su bi ta ba sa bi amma hanyar da za ta kai su gidansu ko hanyar da za su gudu in wani abu ya biyo su su gudu ai suna gani ko ba ka bane da haka ashe anan abin da ake nufi a a kurumta ce da bebantaka da kuma makanta ta ma'ana yawwa sai Allah sai malamin yace wa masdudatan alaihim turuqul imani sannan kuma hanyoyin imani duk an lullube an toshe su daga gare su ba za su yi imani ba ai qala ta'ala yayin da suka zama haka da wannan sifa din qala sai Allah madauke ce walau sha Allah la zahaba bi sam'ihim wa absarihim da Allah ya so da ya tafi da jin su da ganin su ai alhissiyya da ya dauke musu hatta wannan din na hissi ina ji akwai buƙatar a bayyana muku mai bambancin hissi da ma'anawi kafin ku gane nan magana wa zai bayyana mana in an ce wannan abu hissi ne wannan kuma ma'anawi me hissi me ma'anawi me hiss alhissu yawwa yawwa duk abin da zai shiga ƙarƙashin alhawas alkhams menene alhawas alkhams hanyoyi guda biyar da mutum yake samun ilimi ya ji wani abu wanda kuke ce sensory organs ko guda biyar da ji da gani da ido da kuma ɗanɗano da shaƙa da ji da kunne da kuma me da taɓawa feeling abin da zaka taɓa wannan su ake ce ma sensory organ ko to duk abin da zaka iya saninsa ta hanyar waɗannan biyar shi ake ce ma abin da yake hissi yanzu su munafikai in an karanta alkur'ani suna ji hissiyan ko ko ba sa ji hissiyan suna ji saboda kunnan suna aiki ko yawwa hakanan idan aka nuna musu hanya da ido aka ce kun ga ga kaza ga kaza suna gani hissiyan ko ba sa gani suna gani za a iya cewa kun ga hular wane ja ce su gane ja ce ko hular wane shuɗiya ce su gane shuɗiya ce yawwa amma shine Allah madauki ke faɗa nan wancan da yace ya ɗauke musu yace musu su summun ne bukumun ne kuma umyun ma'ana kurame ne bebaye ne makafi ne me yake nufi ta ma'ana ma'ana ba sa jin alheri ba sa magana da alheri kuma ba sa ganin alheri da idansu mun fahimci wannan amma suna ganin sharri ko suna fahimtarsa kuma sannan suna magana da shi to shine sai Allah madauki yace tunda haka suke to da Allah ya so walau sha Allahu la zahaba bi sam'ihim da ya ɗauke jin nasu shi hissi din ya zama a haƙiƙanin gaskiya ma idan aka yi magana ba za su ji ba yadda in an karanta Qur'anin ma jin ma na gasken ba za su ji ba ballanta na jin na alheri mun gane hakanan kuma la zahaba bi sam'ihim wa absarihim yace ko hakanan idanunsu ai gannan su ganin da suke gani da shi da shi ma sai a ɗauke sai zama idan ne kawai gululun amma kuma ba sa gani sai zama hakikanin ko da an sa wani abu a gaban idan an ce kuna ganin kaza sai zama ba su gani ba saboda mai Allah ya tafi da wannan jin ya tafi da wannan gani din ba sa gani sai zama kenan an hada musu da kurumta da kuma bebantaka da makanta da na ma'anawi da na hissi yanzu mun gane ma'anawi da na hissi ko yawwa to shine walau sha Allahu la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim ai alhissiyya fa fihi a wannan maganar da Allah madauke faɗa akwai tahzirul lahum tsoratarwa gare su ko tunda ba kwa jin abin da ake faɗa na alheri ku yi aiki da shi ku faɗe shi to a hirɗin ku ma'ana ku kiyaye ku ji tsoron za a iya ɗauke wancan ɗin ma zama ko jin komai ma ba za ku yi shine abin da malami yake iya hango a cikin wannan ma'anar yawwa ko ga fahimtar kar'a wato karanta alqur'ani kenan ko cici walau sha Allah la zahaba bi sam'ihim kaga ashe akwai tsoratarwa sai da za su je su kai gaskiya ne Allah zai iya mai da mu kuna man gaske bai bayan gaske makafin gaske yau dan haka sai su tsorata su dawo wa takhwif wa takhwif akwai kuma tsoratarwa bil uqubati dunyawiyya da uquba ta duniya Allah madauki zai yi musu uquba nan duniya li yahdharu don su tsorata fayartadi'u su dawo baya irtada'a shine mutum ka ji tsoron abu ka fasa a da wani mummunan abu da zaka yi yau akwai bambanci tsakaninsa da yahzar yahzar ya tsorata kawai irtada'a kuma ka tsoratan sannan ka fasa sabawa da kai niyyar sabawa mun gane yau yau fayartadi'u an ba'd sharrihim sai da cewa sun tsorata sun dawo sun fasa wani sharrin da suka so su aikata wani faqihim da munafincin da suke shige inna allaha ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne akan komai ashe da ya bar musu ji hissi ya bar musu gani hissi ya bar musu harshen da za su yi magana shi hissi shi ma to yana da iko ya dauke su to su ji tsoro su bar munafinci su dawo su rika ji na alheri su rika ji na su rika magana ta alheri sannan kuma in an nuna musu hanyar alheri su bi ta da fata an fahimta tayyib sannan sai mana ce wa min fala ko fala yu'jizuhu shay'un tunda Allah madaukaki mai iko ne akan komai to ko babu abin da zai gagare shi ba wani abu da zai gagari Allah wa min qudratihi daga cikin ikon Allah ma'ana wani abu ne na cikin ikon Allah annahu idza sha'a shay'an in yaso wani abu fa'alahu to sai ya aikata shi min ghairi mumani'in wala mu'aridin ba tare da mai hana shi ya iya hana shi ba ba tare da wani mai opposing dinsa mai ce mai mai ake cewa abin nan mai adawa ko ko hamayya wani da zai hamayya da shi ya kuma yi adawa da shi ya ce zai iya wato hana shi wannan abu Allah madaukaki babu mu iya hana shi wani abu duk abin da yaso zai iya aikata shi to da ya so da ya raba su da jinsu da ganin su da kuma harshen da za su yi magana da shi wa fi hadhihi al-ayati a cikin wannan aya wa ma ashbahaha da kuma abin da ya kama da ita na cewa Allah ne iko ne akan komai ai wannan lafazin inna Allah ala kulli shay'in qadir ba anan ne kawai aka faɗa ba ko akwai aurare da yawa Allah madaukaki shi mai iko cewa Allah ya faɗi cewa shi mai iko ne akan komai to wannan ayar ko wannan juz'in na aya inna Allah ala kulli shay'in qadir akwai raddun ala alqadariyyati akwai raddi akan yan qadariyya القائلين بأن أفعالهم غير داخلة في قدرة الله تعالى waɗanda suke cewa ayyukansu ba sa ƙarƙashin ikon Allah subhanahu wata'ala ma'ana su suke aikinsu da kansu لأن أفعالهم من جملة الأشياء الداخلة في قوله دومين كو أيوكا الناس سنة تكين wato jumlar abubuwan da Allah ya faɗa ƙarƙashin sunan shai ko cewa inna Allah ala kulli shay'in qadir ko ya ce shay'in shay'in nan kuma komai ya shiga cikinsa daga cikin komai din nan akwai ayyukan su yan kadariya to mun taɓa magana kan yan kadariya ko zai gaya mana su waye alkadariya bai kai kwana biyar ba ko a yau darasi na nawa muke ne takwas ne ko na tara tara ne ko yawwa to mun taɓa magana kan alkadariya su wane ne alkadariya mun ji can baya wa zai gaya mana wa ya san ya halarci darasin kar kowa ce bai halarta ba dan kar a ce ya faɗa sai malam ya gaya mana cewa masu cewa al'amru unu masu cewa lamari gaba ɗayansa fararre ne ma'ana su sun ce wai ayyukansu baki ɗaya Allah bai san ma za su yi ba sai bayan sun yi kun fahimci wannan ma'ana wai sai da suka yi Allah ya san cewa za su da haka idan mutum ya saba wa Allah ya sha giya ya zina ko abu kaza to sai lokacin da yayi sannan yayi sannan Allah ya sani wannan su ake ce ma yan kadariya wannan amma kuma kadariyar na farko kenan na zamanin farko yan bayan su yan farko da suka fara fito da fikirar amma daga baya akwai masu tabbatar da ilimi na Allah su ce Allah ya sani din amma kuma halittar aikin ne shi aikin ba Allah ne ya halicce shi ba su suka halicci kayansu kaga dai ana nan ne kuma haka bane ba a- ba a fita daga wancan laifin ba Hmm. Ah, suna cewa ko da ke ba daɗi ka gaya wa mutane shubuha idan babu lokacin warware ta ko ba haka bane to a dinda na insha Allah ɗaliban ilimi ne ko za ku iya bincike ku gano wasu abubuwa su abin da suke cewa dan da wahala ka samu mutum haka kawai ce Allah jahili ne ko ba haka bane yawa to amma su abin da suke faɗa wai cewar da Allah ya yi duk wanda ya zunubi za a kama shi da laifi ana jin na yi magana ran to ya za a yi in dai cewa aka yi Allah ya san za su yi kuma shi ne ya halicci abin su aikata shi kamar yadda suka aikata shi ya shi ya- shi ya ce ko kuma ya ba su dama suka sha giya ko suka yi zina to ashe da saninsa in dai da saninsa ne kuma da ikonsa ne suka yi to gaskiya bai kamata a kama su da laifi ba a kan- a ƙarƙashin wannan ne suka fito da mabda'in nan asalin nan nasu don dama waɗanda suka fito da wannan fikira su ne mu'tazilawa mu'tazilawa daga cikin asalin su ko ginshikan addini a gunsu akwai abin da suke ce ma al'adlu adalci to abin da suke nufi da adalci a nan wai shine ai Allah adali ne ya za a yi a yi zina a sha giya a yi kaza a saba masa kuma sannan ya san za a yi din sannan kuma ya kama mutum da laifi in dai ya san za ka yi to ashe shi ya baka dama ka yi don haka ashe ba ka da laifi in ne to tun da kuwa Allah maɗaukaki ba zai wato zai kama ka ya maka azaba to gaskiya zai kama ka ne abi- akan abin da bai baka izini kai ba don haka mu da muka yi aikin mu mu muka kirkiri aikin mu Allah ba shi da iko a kansa kamar ba ku gane ba yau to mu bashi iya haka don ba ba- bai kamata a zurfafa ciki ba yau na adalci yauwa garin su tabbatar wa Allah adalci sai suka ce idan Allah ya kama ka da laifin zina ko shan giya bayan ko ya san za ka yi ashe ya yi zalunci to Allah kuma ba azzalimi ba ne adali ne to ashe kenan ba a san maimakon su ce Allah mai adalci ne Allah baya zalunci kuma Allah ya ce kar mi kaza in muka kuma zai kama mu ko ba haka bane kuma mu- su yadda da cewa Allah madaukaki ya bai wa dan adam zabi ko yace ga hanyar alheri ka bi ga hanyar sharri kar ka bi kuma babu dan adam din da zai saba Allah ko ya sha giya ko ya zina face da sanin kansa ko ba haka bane ya san wannan abu amma kuma ka zo ka ce wai Allah bai sani ba ko kuma Allah ba shi ya halicci wannan aikin ba to nan kuma wani babban laifi ne wani katon kafirci ne mutum ya so da shi mun fahimci wannan yau domin Allah madauki ya gaya mana wallahu khalaqakum wama ta'malun Allah ne ya halicce ku da duk abin da kuke aikatawa duk abin da ka aikata din to Allah ne ya baka ikon ka aikata shi babban hujjar nan da Allah zai kama ka da ita ce ita shi ne da ita ita ce ne wannan zaɓin da ya baka wannan zaɓin da ya baka shi ne karar hujja da aka ɗora maka don haka ba za ka zo ka ce ya Allah ai shi kenan tun da dai kai kai ka bani dama domin su kuskuren waɗannan mutanen sun fassara iradar Allah suka daidaita ta ma'anarsu ɗaya da mahabba mahabba mun gane da su da wancan ɗan aljabariya cewa idan Allah maɗaukaki ya nufi abu ya faru to kamar ya yarda da shi yana so kenan ma'ana wai in aka bari aka yi zina a bayan ƙasa to kamar Allah yana son a yi zina kenan haka ne ko wannan zancen ai ba haka bane to ya za a yi Allah ko ya bai yarda da abu ba ya hana shi ai bayan a ce ya yarda da abu sannan kuma a ce ya hana shi ai ya hana mu kada mu yi kaza kada mu yi kaza kada mu yi kaza a ce rashin yardarsa ne da shi don haka iradar Allah ba ta nufin mahabba mun fahimci wannan yawwa tunda Allah madaukaki shi domin duk wanda ya dauki wannan mazhabar a cikin nan ba shi da fa'ida ma ya bi wani umarni ko hani na Allah madaukaki ka kuma abin ba haka yake ba Eh, waɗannan a gefen mu'tazilawa kenan a gefen waɗancan jabariya da muka yi magana akan su jiya ne ko shekaran jiya su kuma su ma da suka daidaita tsakanin mahabbar Allah da irada sai suka ce duk duk abin da kaga ya faru a duniyar nan kawai to Allah ne ya nufi shi haka ya faru don haka kawai ka je ka shakata kai abin da kaga dama ku ji wata karkatar kuma daban bayan ku Allah ne fa yace kada a yi shi ne wanda muke bada misali cewa idan ɗaya daga cikin su aka same shi ya wani abu kai masa wata barnar ka gani ka ce masa Allah ne ya kaddara shi zai yadda kaga tunda shi ma ba zai yarda da wannan ba to lalle ya gane Allah madaukaki ya sa mana doka ku yi kaza ku bar kaza ku yi kaza ku bar kaza ka yi kaza din nan zaka samu lada ka bar kaza din nan zaka samu alhaki ina fata mun fahimci waɗannan Allah ya kyauta to wannan yace wannan fadin da ya faɗa da Allah madauki sai inna Allah ala kulli shay'in qadir akwai raddi ga yan kadariya din nan masu cewa Allah madaukaki ba shi da iko akan ayyukan bayi bayi su ne suka yi abin su akwai littafi na al-Imam al-Bukhari al-Imam al-Bukhari Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim al-Ju'fi al-Bukhari wanda yake da sahih al-Bukhari yana da littafi sunansa khalqu af'alil ibad khalqu af'alil ibad in kana so ka ga hadisai da aka tara su akan raddi akan wannan matsalar to ka karanta wannan littafin babba ne sosai ya kawo kisar abin da kuma hadisai da dama da suka zo da ruwayoyi akan wannan mummunar aƙida ta 'yan alkadariya wato mu'tazilawa kuma ya zo da hujjoji da suke wato rusa zai ma amfani hakanan littafai da dama ne da aka rubuta akan babin imani da kaddara yana da kyau mutum ya karanta su zai ga hujjojin malamai akan wannan matsaloli kuma ga su nan a cikin alkur'ani ayoyi masu yawa da suke tabbatar da Allah mai iko ne akan komai sannan kuma duk abin muka aikata Allah yana sane da shi kuma shi ya bada ikon ayi shi a hausance zan fasara mana wasu ka'idoji guda hudu dan mu rike su za su fidda mu daga rikici akan babin kaddara malamai tauhidi suna cewa lalle ne mutum a babin imani da kaddara ya imani da abubuwa guda hudu su ake ce ma a rukunan imani da kaddara kaga dai imani da kaddara shi kansa rukuni ne ko rukuni ne na ce rukunan ne rukunin imani gaba daya to shi imani da kaddaran kuma yana da nasa dole sai ka yarda da su su ne na farko ilimi ilimin Allah maɗaukaki sai ka yarda da cewa Allah maɗaukaki yana da ilimin komai da komai Allah ya san komai lokacin da zaka zo ka ce Allah bai san wani abu ba to ka dangana wa Allah jahilci an yi kafirci an gane wannan ashe kenan ƙarya ne mutum ya ce Allah bai san lokacin da ya wani aiki ba mun gane abu na biyu a shine alkitaba rubutu kai imani cewa Allah maɗaukaki ya rubuta duk abubuwa na ƙaddara tun kafin su faru ya rubuta su annabi sallallahu alaihi wasallam dama ya bamu labari kafin nan dama Allah ya ga mana inda hu ummul kitab ummul kitab ana fil lawhil mahfuz ko bayyana nan a ciki sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana cewa lokacin da Allah madaukaki ya halitta alƙalami ya umarce shi ya rubutu alƙalami ya tambayi Allah ya ce ya Allah me zan rubuta sai ce ya rubuta maqadir al ashiyai shine ya rubuta su duk abin da zai faru a kaddara Allah maɗauki ya umarci alƙalami ya rubuta shi shine ya rubuta shi ana cewa kataba maqadiral ashiya'i qabla khalq qabla